بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن امسكوها من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وبنجي تبارك وتعالى إنا نونا من إيماننا والنظام نورا وسام ba abun bautawa sai shi shi kadai yace inna allaha ne allah yusufun sabawa wa rabbi yake rike da sammai da sassai an ta zula yadda ba za su kau daga inda suke ba ba za su kau daga inda suke ba ba za su rushe ba ba wani abu zai same su saboda tsuwa ba ana ganin mutane in su yi gini gini in ya yi shekaru sai a ga wani wuri na rushewa ko kuma ya rushe gaba daya amma banda ginin Allah Allah shi ke rike da sammai da kasai shi ya yi su shi ke rike da su an da rula ba za su kau daga inda suke ba wala in zara ta koda suna son su kauce din idan ka go idan ka tsawo ma min hadin ba ni ba wanda yake da iko rike su ya hana su kaucewa ko rushewa in ba Allah da ba to da haka akwai lokacin da aka diba mu sai lokacin ya yi idan lokacin ya yi sai ka ga ubangiji ya ce ya nade kasai ya nade sammai in lokacin su ya yi za a yi haka ɗin inna wuce allah kana haka yake haliman mai haƙuri ne wato mai jinkirta hukuma a kan wanda ya cancanci hukuma ne rahoran mai gamara ne kuma bayan da muminai wato saboda zunuban da suke yi ana mai haƙuri ne da jinkata hukuma ne domin ya ce wajen shakkurar rubuta kirru ce ba da hadda an da aure rahama ne barada wato saboda mummunan kalmar da take fitowa daga bakin waɗansu a shararai cewa Allah yana da daɗin nan wai an faɗi wannan ya kare sabawa ya tawakkar da minu wato tambayi in sun ji irin wannan magana sai su ji kamar za su tsakkake kamar za su tikkeke saboda mummunan maganar nan sun shakurar dan ta kuma ta ji wannan mummunan maganar cewa wai Allah yana da dalilin nan sai ta ji kamar za su tsakkake ita ma tsakka wajen shakurar ko da kirkin jiwa da kanta duwatsu kuma sai su ji kamar za su zirto daga inda suke za su gangaro buhari daga inda suke mummunan kalimar nan da cewa Allah yana da me yasa ba ya haka ba mu ya saka Allah haliman mai hakuri ne mai jikin azaba ne ga horon mai gawara ne ga bayan da mu'mini وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم
illa nufura ƙurashawa tun da suke so su taɓa ganin annabi ba iyayen su ba su taɓa ganin annabi ba rabonsu da annabawa tun daga zamanin annabi isma'il saboda haka in sun ji labarin akwai waɗansu jama'a wanda Allah ya aiko musu annabi suka ƙaryata shi sai su yi ta mamaki ta ina Allah zai aiko manzonsa daga gare shi ya zo gare ku don ya nuna muku hanyar gaskiya hanyar tsira ku bi ya nuna muku hanyar mata don ku ne zance ta ku tsira sannan ku ce wa annabin nan ba ku yarda ba ku karyata ni ina za a yi haka wallahi suka kira su da amuri aka aiko mana annabi za a ga shirya za mu dukkan al'ummatai wanda aka aiko musu annaba su ne za mu fi su shirya wallahi abin da za a ce sun yi rantsuwa matuƙar rantsuwa su suna rantsuwa ne da dodanni rantsuwa da iyayensu amma in ta kai sun rantse da Allah to shi kenan rantsuwa ta kai matuƙa kenan wa aqsamu billahi qurayshawa sun rantse da Allah ja da imani matuƙan matuƙan rantsuwarsu lai ja'u nadirun suka ce wallahi in Allah ya turo musu manzo mai gargadi da yakunun na za su zama ahada mafi shiriya min inda umami daga ɗaya daga cikin al'ummatan da aka aiko musu annabawa su kafirce din nan lamma ja nazirun abin mamaki yayin da shi mai gargadin nan Allah ya kawo shi kuma suka yi sa'a aka ba su annabi daga cikin su balarabe dan dangi wanda suka san danginsa suka san iyayensa da kakanninsa a garin su kuma daga mannan da wa'almu'min izba ta rasulan min anfusihim manzon ya zo ya kira su ma da hukumu illa nuhura zuwan manzon da gargadin da duka bai kara mu wada wajen gujewa gaskiya abun mamaki Allah ya aiko muku manzo wanda babu irin sa daga cikin dangin ku kuma ya girmama ku ya ajiye kuma a dakin sa Ka'aba sannan ku yi abin da manzon nan ya faɗa ku guje masa ku guje wa maganarsa kuna neman sa da sharri ma za da zuwan manzon da gargadin sa ma za da bai kara muku ko wa illa nuran sai guje wa gaskiya استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يهيب المكر السيء إلا بأهله وهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا walan tajida li sunnatillahi tahmila me yasa kuka guje wa wannan babban manzo kuka guje wa gargadinsa istighfara saboda girman kai a bayan kasa istighfara bil makara sayyi kuma suka yi ta yin kulle kulle na makirci ma a kansa li yaqtuluka aw yukhrijuka kulle kulle ko su kashe ka ko su kore ka ko su daure ka ba ya taba kullawa ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين سنا كل سنا موغ كل والنبي صلى الله عليه وسلم أنا مؤمن موغ كل موغ دبارا آه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمكروا ولا تكينوا ماكرا كركو يدا كل كل كل شر كركو هيب كل كل شر كل كل شر الزهر saboda haka abu uku idan mutum yana yin su ba abin da zai zo ya kiyaye shi daga abin da zai same shi domin Allah yana cewa yan kuru na yan kuru la wanda kai da makiri yana cewa da ahikul makaru sai illa bi ali mugun mugun shiri mugun tanadi makirci kada mutum yayi domin karshen ta shine makircin zai sauka a kansa kuma annabi na ce la tamburu la tamburu wa la tuhilu bariyan kar ku yi zalunci kar ku taimaki mai zalunci domin Allah yana cewa ya yi nasu inna ma bawukum ala anfusikum ya ku mutane muna ba ku labari a in kun yi zalunci ba duk wanda ya zalunci ba zalunci zai dawo a kansa ne shine zaluncin zai cuta kuma annabi na cewa la tanfudu wa la tu'inuna kisa kada ku warware alkawari kada ku taimaki mai warware alkawari domin Allah yana cewa fa man yankuzu wa inma yankuzu ala fa inna ma yankuzu ala nafsihi abu uku in kana yanzu mugun tanadi da kuma zalunci da warware alkawari in ka hada hukun nan to ba abin da da za ta tara maka sojojin duniyan nan ba za su iya kare ka ba in kana yin haka saboda haka mutane su daina mugun tanadi wato dama ana cewa mai haƙa ramin mugunta ya haƙa da faɗi domin shi ne zai faɗa a ciki makarar sai wala hebun makarar sai illa bi ali wali yanzu na wai su kafuran makka me suke sauraro ne me suke jira ne har yanzu ba su musulunta ba an yi gargadi an yi gargadi an nuna musu ayoyin Allah a ƙasa an nuna musu ayoyin Allah a sama an nuna musu ayoyin Allah a jikinsu amma duk ba su wa'azantu me suke sauraro ne ko suna jiran abin da ya samu kafirai yan uwansu na da sai ya zo ya same su tukuna wani yanzu nuna illa sunna talawwali ko suna jiran yadda muka saba yi wa kafirai can uwansu ne na mutan da misal da ba saba kama nuhin au kama hunin au kama salih irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu da kafirin annabi nuhu da kafirin annabi hudu da kafirin annabi salihu da kafirin annabi ludu da kafirin annabi ko irin suke jira sai ya zo da same su wadan tajin sunnatillahi tabdila wannan hanyar da Allah ya dauka ya tseratar da bayansa muminai ya halakar da makiyansa kafirai wanda hanya ba a canja ta haka take zai tseratar da mutanen kirki ya halakar da mutanen banza to tunda wannan kafirai mutanen banza ne sun ji jin maganar manzon Allah abin da suke jira ya same su kenan kuma ya same su a badar an kakkashe manyansu an ɗaɗɗaure sauran abadan kibaru Allah ya saka wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa yau ga manyan kafiran makka an kaje saba'in an daure saba'in an karya gadon bayan su annabi yana gani sallallahu alaihi wasallam wani yanzu ruwan ila sunnatul awwali wannan ta yi sunnatul lahi tabdila wannan irin hanya da Allah ya dauka na tsiratar da mu'mini da halakar da kafirai ba zai canje wannan hanyar ba haka take wannan ta yi sunnatul lahi tahwilan ko ba za a kau da laifin wanda ya yi laifi a kau da laifi a kansa a kai kan wanda bai yi ba yakan faru idan babban mutum ya yi laifi yana tsoron za a kunya tashi za a daure shi zai kira na ƙasa da shi ya ce ka amsa ka ce ba ni na yi ba kai kai duk abin da za mu kai ya wuce a daure ka wata uku ne ka wata shida in ka fito zan ba ka kaza zan ba ka kaza zan ba ka kaza sai mutumin ya amsa ce duk laifin da aka faɗa ba babban ne ba shi ya yi sai ai masa hukunci shine tahawil wa an dauke azaban kenan da kan wanda ya yi laifi an komar kan wanda bai yi shine tahawil to Allah ba zai canja hanyar da ya saba ta tsayar da mummuni da harkar da kafirai ba kuma ba za a canja a ce a dauke laifi wanda suka yi laifi daban wanda za a yi wa daban ba أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا
ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا su mutanen makka shin ba sa yin tafiye-tafiye ne su tafi ƙasar sham su gani mana su tafi ƙasar yaman su gani mana hanya za su ga firin abdalatin wa kasirin mace za ta da kangaye manya-manya me aka yana ai da manya manyan kafirai ne a wurin aka halakar da su aka bar wannan kangaye ga wata rijiya ba dabba ba mutum a kan ta menene yasa ina Allah ya halakar da kafiran su su je su ga yadda Allah ya yi wa kafirai inda Allah ya yi wa kafirai annabi hudu akan hanyar su ta zuwa idan za a je tabuka za a ga yadda Allah ya bayan an wuce tabuka za a ga yadda Allah ya yi wa mutanen annabi hudu su je su gani da idon su mara su je su gani mana da tukunan kurubun ya ƙi na bai awazanu ya suma una biha su je su gani da idon su mana su ji labarin abin da ya faru waɗannan kafirai bayan zuru kai ba kana haƙi wani jin gauri ba ka an wajen da kuwa mutanen da Allah ya halakar kafirai sun fi mutanen makka ƙarfi mutanen makka ai ba su da wani yawa ba su da wani ƙarfi da kyar suka haɗa soja ɗari tara da hamsin wai za su yaƙi annabi a badar da kyar suka haɗa ɗari tara da hamsin da kyar suka haɗa wani ƙarfi gare su in ma za su yi za su yakin fiye da wannan sai sun gayyaci arnan kasashe daban-daban su hada da kansu je rasul azabi ba su da wani ƙarfi wa kanu wadancan kafir a shadda min quwwa sun fi su ƙarfi wa ma kana Allah bi yuzu min shay fi samawati wal ardi wa kana liman qadira kai ko suna da ƙarfin su adawa suna kira jama'a shadda min quwwa da an nuna mana wai akwai mala'iku akwai wasu abin da yake karbi to su ma Allah ya harkar da su da iska ma ya harkar da su wa kana shadda min quwwa wa ma kana Allah bi yujizuhu min shay'in ba wani abun da zai gagari Allah Allah shi yayi komai shi yake shi yake rike da komai komai gaba ɗaya da hannun ka shine kaharu subhanahu wa ta'ala fi samawati wal ardi ko a sama ko a ƙasa ba abu da ya gagari Allah inna shi Allah kana haka yake aliman masani ne yana sane da kowane hali da bayansa suke ciki kadiran ko yana da ikon yin abin da ya ga dama ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على زارها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى إذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا ودن أبو بكر saboda shi Allah haliman ne haliman haƙuran ne mai haƙuri ne mai yaga laifuka ne amma walau ya fi zullahu nasa bima kasabu da Allah zai kama mutane da miyagun ayyukan da suke aikatawa wai ma ka raka ala zariha min dabba da Allah bai bar komi ba a bayan kasa wata dabba mai takawa da Allah ba zai barta ba sai yayi musu kamar yadda yi a zamanin annabi Nuhu kaga zawari annabi ai ma ta gare na min dabba Allah bai bar komi ba ko mutane ko dabbobi sai dai waɗanda aka ɗauka aka zuba a jirgi za a yi iri da su sai dai irin da aka ɗauka ne kawai aka zuba a jirgi amma sauran komi da komai ya halaka mutane ne dabbobi ne tsutsotsi ne mene komi Allah ya halaka da shi saboda laifin kafirin annabi duba gunda suka yi wa annabi duba to da Allah ya ga dama zai kama mutane zai bukan zo wai ba ka zallahu nazu ma ka zabu ma ka raka na zariha min dabba da Allah ba zai bar kowace irin dabba ba bayan kasa sai ya harkar da ita walakin amma ba haka bane yaqiru ko bi laifin mutum Allah zai jinkirta masa sai ya cika shekarun da aka bashi da watannin da aka bashi da kwanakin da aka bashi da numfashin da aka bashi sai sun kare sannan Allah ya kama shi in mugu ne ya masa mugun kamu azzazi muktadi inna allaha yumhilu wa la yuhmil wato Allah zai ba da dama ne amma ba zai baka ba zai barka kai dai yadda ga dama a tafi lafiya ba a'a zai baka dan dama dai na sauran shekarun ka kai abinda ga dama amma ran da zai kama ka zaka ji mugun kamu azzazi muktadi kamu mai karfi mai iko ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ثارها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى زوا لوكة تقوى المسن ذاك ديبا متسيا قال ذاك ماشي إذا جاء أجلهم إذا دي القوري يا كي أجل ذاك ديبا والأمة ko abin da aka dau- a- a- ko ko alkawarin ajalin da aka ɗiba kowane mutum in yayi shi kenan Allah yana hane da bayansa yana kallon su sai ya halakar da wanda kwanansa ya ƙare.
سورة ياسين مكية وهي اثنتان وثمانون آية بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم
سورة ياسين مكية واثنتان وثمانون آية wannan surar da za mu shiga ita ce suratu yasin wannan sura annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka aka saukar da ita tana da ayoyi 82 ko da aka ce na tu magar da muwa asarau aya ce ta madina amma daga baya an lura ba ayar madina ba ce amma wasu duk sun tafi akan ayar madina ce wannan ayar amma ita kadai amma sauran ayoyi duk na makka ne in an koma kan magana da wasu gabaran kuwa dukkan ta gabaki da ayoyinta na makka ne tana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin yasin wato akwai riwayoyi da yawa da suka ba da fardan yasin saboda haka mutane da yawa ba su haddace qur'ani ba amma za ka zama sun haddace yasin domin yasin lima quri'a zamzam lima shuriba a yasin duk abin da ka karanta da ka karanta shi ka karanta yasin a kansa Allah zai biya maka bukata in kana neman wani abu ne ka karanta yasin Allah zai baka in kana tsoron wani abu ne ka karanta yasin Allah zai kiyaye ka abin da kake tsoro annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta yasin da zai tashi a cikin wanda aka yi musu gafara Allah ya masa gafara ya ce in mutum ya zo mutuwa aka karanta masa yasin har ga alamar mutuwa ta yi da aka karanta masa yasin to fitar ransa zai zuwa cikin sauki a dai ya yasin kalbul qur'ani yasin ita ce zuciyar qur'ani duk abin da ake nema na karanta yasin insha Allah za a samu musamman kafa arba'in da ɗaya ya kamata dai mutum ya yi aiki na neman alheri kada ya riga aiki na cutar da bayin Allah saboda haka waɗansu yawanci suna yin amfani da yasin don harakar da makiya da sauran irin waɗannan to mutum dai kamar ya man misali zarratin khairan ya rahu kamar ya man misali zarratin sharran ya rahu shi ya kokarin aikata aikin alheri ya nisanci aikata aikin sharri yasin an ce suna ne daga cikin sunayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anarsa ya sayyidan nasi ko ya sayyidan khalqi ko ya sayyidan rusuli sallallahu alaihi wasallam ai sunan sura kenan wurin su ce a a irin haruffa wanda ake yayyankewa na farko wasu surori ne a nuna wa laraba mu'jizan alqur'ani shi wannan alqur'ani kun ga irin haruffan da aka yi shi da su alif lam mim alif lam mim re fatin mim tatin ga sunan dai ga kuna jin kamar da haruffan ku aka yi su amma yadda Allah ya gina dan adam da ƙasa da ruwa ya ya kwaba yayi mutum sai mutum ya taji yana mutum amma su yan adam in sun kwaba ruwa da ƙasa ba abin da za su yi sai dai su yi bulok ko ginin bani bani ko tukunya amma ba za su yi wani abu ya zama kamar mutum ba Allah da ruwa da tabo yayi mutum amma ga yadda mutum yake su ma ga ruwa ga tabo in sun gina wani abu ba zai zama kamar mutum ba sai dai ya zama kamar ginin bani bani ko ginin bulok da sauransu saboda haka wayannan arukan ga su a fili a gaban larabawa su har hada su ma su yi qur'ani irin qur'anin manzon Allah din nan mana ina an ba su dama su yi su kawo sura goma masu kama da ayoyin alqur'ani sun kasa aka sauwaƙe musu aka ce su kawo tura ɗaya mai kama da alƙur'ani suka kasa sai aka ce musu a gaya muku gaskiya da yi cewa tilin su waljin na ana ya tuni su dihar alƙur'ani la ya tuni mislihi wadau kana ba abu mun ba sai ba wai ku larabawan makka ba ku tara dukkan larabawan duniya kai ku tara dukkan mai da'awan ilimi ko mutum ko aljani su zo su taru su taimaki juna a kawo wata sura ta zo ta yi kama da alkur'ani ba za su iya ba saboda haka ne shi kafirin nan da yace shi zai zai shi ma zai kawo kaman qur'ani sai ya ta kawo abin dariya kawai shi kafirin nan ya ka ji ya ce idan ya ji an karanta masa alam tara kai ka fara rabu ya sabi fi shi ma ce wa gadu zilani ya nusluha ni ma an kawo garin da irin wannan الفيل والفيل وما أدريك ما الفيل له ذنب مثيل وخرطوم وخرطوم طويل إن ذاك من في الأرض بنا لقليل مقدم بس ذاك وإن يجي أنكر أنت والأمر إن الإنسان لم يخذر سيتي يهوب يا عمر إنما أنت آه سد آه إنما أنت صبر سد صدر ونفر وسيرك زي آه سير ونفر maganan banza dai baya kama baya kama da inna allaha ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurbi saboda haka an nuna musu mu'jizan alqur'ani ba mai iya yin wani abu da kawo kuma yadda aka faɗa mana karatun jiya ne wahayin da Allah ya aiko wa annabi shine ainihin gaskiya duk abin da ba shi ba ƙarya ne yadda aka faɗa mana ya ce wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ubangiji yace ya rantse da wannan alkur'ani idan mun ce ya ji sunan annabi ne to ya rasulullahi na rantse maka da wannan alkur'ani mai hukunci mai hikima innaka kai dinnan la wallahi min al mursalin kana cikin manzanni an yi raddi wa kafirai masu cewa annabi lasta mursalan kafirai suna ce ba aiko ka ba kai ba ba aiki bane kafirai sun ce annabi ba mu aiki ba ne amma Allah ya rantse da zatinsa da sifansa alqur'ani ya ce annabi wallahi yana da cikin manzanni manzannin ma shine shugaban su sallallahu alaihi wasallam innaka lamin al-mursalin wallahi kana da cikin manzanni shugabannin su ma
على صراط مستقيم kuma zama wanka manzo Allah ya aike ka ne yadda ake annabawa ɗan uwanka akan hanya gwada mai mustaqim madaidaici na gaskiya to haka Allah ya aiko ka akan hanya gwada mai na gaskiya wanda wanda ya fi sauran annaba duk gaba ke daya domin ya ce tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'dhin minhum man kallama Allah wa rafa ba'dhum darajat wa atina isa ibn maryam bayin har zuwa karshe manzannin Allah ya fifita junansu sun fi junansu da suka fi junansu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fi su gaba daya innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم وان القران saukar da shi daga Allah ne al'aziz mabuwayi ar-rahim mai tausayi mai jiƙan musulmi a lahira ar-rahmanu Allah mai ba da alheri gaba ɗaya wa kowa da kowa a duniya inna rabbakum da ra'ufur rahim amma an ar-rahim ya fi aiki a lahira inna Allah wa inna rabbakum da ra'ufur rahim لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون tunzira qauman ma unzira abahum wa hum ghafilun an saukar maka da wannan alqur'ani ne litunzira domin ka gargadi qauman mutanen da ma unzira abahum iyayensu da kakanninsu ba su taɓa ganin manzo ya zo ya yi gargadi a makka ba rabansu da manzo tun shekaru masu yawan gaske zamanin kakansu annabi isma'il daga nan ba sake aiko wani annabi ba gare su to an ai kokari dan ka zo ka gargade su ka gargadi waɗansu ma domin shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi wajen ƴan uwansa larabawa kamar yadda ya faɗa ana amma kuma a larabawa ma ji wazir asira ta kaza karabina ka wa'azanci dangin ka makusata sannan daga ba aka ce aka ce maza kuri ayyuhan nasu inni rasulullahi alaikum jami'a ya ku mutanen duniya gaba ɗaya ina gaya muku Allah ya aiko ni zuwa gare ku gaba ɗaya ba larabawa kadai dangi na ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzancin sa ya gama duk duniya gaba ɗaya daga ta gargaro ala aktarihim wa hum la yu'minun yawancin su haqqal qawlu kalmar azaba ta wajaba akan su saboda su ba za su yi imani ba duk wanda ba su yi imani ba kuwa suna cikin la'amla anna jahannama min minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in Allah zai cika wuta da su da su da iblis da masu bin iblis gaba daya wannan ita ce kalmar azaba da take jiran yawancin su itun da ga wani da daga hakkar kauru ara akbarin yawancin su domin akwai waɗanda suka musulunta wanda abubakar shine shugaban su su umaru ko da ke umaru daga baya sai da aka sai da mutum talatin da tara suka musulunta a cikin shekara shida kamun umaru ya zo ya zama na cikon arba'in bayan cika shekara shida na annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda himmarsa sai ya zama daga mutum ɗaya shi ne na biyu daga abubakar na farkon shi saboda shi sabi'i ne shi abubakar abubakar ya yi aboki da annabi sallallahu alaihi wasallam tun annabi yana da shekara ashirin abubakar ko lokacin yana da shekara goma sha takwas tun daga lokacin suka zama abokai aka ƙara shekara ashirin sai annabi ya ce Allah ya gaya wa abubakar Allah ya aiko shi yake na yarda shi ne farkon wanda ya musulunta a cikin mazaje shi ne a Khadija ummu ita ce farkon wanda ta musulunta a cikin mata kuma shi Aliyu shi ne farkon wanda ya musulunta a cikin yara shi wannan su waɗannan jama'a da suka musulunta hannun annabi sallallahu alaihi wasallam kaɗan ɗin nan to su ne wanda kalmar ta gauce ba ta kansu da abla kila abla an jahannama din nan wato ito zira kawai ma ababu ma bi da hakkal gaura aktarhim ala aktarhim yawancin su to kai yadda qur'ani yake bada kullum walakin aktaran nas la yu'minuna yawancin mutane ba sa imani sai dai fara yu'minuna illa qalila ba ma sun imani sai yan kana إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون inna ja'alna fi anarihim aghlala wa hiya rizqani fa hum muqmahun to karka karka damu komi kaddara ne na Allah komi komi daga Allah yake in kaga wani abu mummuna to haka Allah yayi amma baya son mummuna in kaga mai kyau haka Allah yayi dama yana son mai kyau to waɗannan mutane inda wani ya tambaya me ya hana su musulunta ga annabin Allah a gabansu balarabe dan uwansu dan garinsu dan danginsu wanda ba taba halitta mai kyau irinsa ba ido ko ina so ya ga kyakkyawan mutum wanda ba ta samu hali mai kyau irin nasa ba ɗabi'ar dan adam tana su mutum mai halin kirki mai gaskiya mai amana me yasa ba su musulunta ba sai Allah ya ce a ainihi ne na daure su ja'alna fi anaki maqararan na ta hukumi ne na hada na daure wuyan da hukumi hukumi wanda tun yana daure da wuyan su har zuwa haɓarsu ba yadda za su yi su waiwaya su ga gaskiya ba yadda za a yi su duba su ga gaskiya ko mammahuna suna nan kansu sama idon su a rufe ba sa ganin gaskiya kaddara ta riga ta daure su da wannan irin daure وهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم خدا ومن خلفهم خدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون sai muka sanya ɗari a gabansu yadda ba za su yi ƙetare shi su bi gaskiya ba sannan muka sa tsari a bayansu yadda ba za su koma baya su shirya su koma su bi gaskiya ba ba haka shi na muka rufe idansu ko la yusiruna ba sa ganin gaskiya duk wannan dai gaddara ne daga Allah a daren da suka yi shawara za su zo su halakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to makar sai da aka faɗa makircin da suka kulla suka ce yau kam ne ba yadda za a yi shi muhammadu nan duk hanyoyin da za mu bi na lalama mun bi bai yadda ba mun hada shi da babansa bai yadda ba mun yi duk yadda za a yi mu zauna lafiya da shi ya daina faɗin abin da yake faɗa ya daina zagin dodannin mu ya daina wautar da iyayenmu mun yi mun yi yaƙi yau kan daren yau a je a tattaya a kashe shi wanda ya bayar shawaran a wurin shawaran wani ya ce a daure shi a jaki ya kai shi sha su ne suke sanin annabawa wani ta daga can ai zai zai samu mutane ya dawo rubu ba wani ba shawara ba ce wani yake to a yi gini a sa shi a ciki a yi gaba shi abinci a yi gaba shi ruwa a lokacin da kwanan ya kare da yawan ajiyar za su su masa gini kowa ya ba wani shawara shawara ta karshe ya gaji a samu mutum arba'in ƙacci masu ƙarfi su je gidan da in ya rubo su wani kiran mutum daya wannan mutane dai dangin annabi ba za su nemi kashe su ba biya za su nema biya kuwa a wajen mutum arba'in mai sauƙi ce su ga sai suka yanke wannan shawara suka je suna da zai kofar gidan su wani ya fito za su kashe shi sai da yana fitowa yana ta wajen nan bai na yin suddan abin kalmin suddan ba a je na mu kwamra su mun sanya ɗari ta gaba da su wato ta gaba da su da ta baya da su in sun tafi maganin annabi ba za su iya ganin sa ba ko la yusiru ba ma ce na mu rufe idan su ko la yusiruna har ya wuce ba su ganshi ba da ya zo sai da ya dauki kasa ya zuba a kawunan su gaba daya ya diddiga kasa a kawunan su gaba daya amma duk da haka ba su ganshi ba Allah ya rufe idan su ba su ganshi ba ko kuma duk lokacin da suke neman za su kashe shi kamar matar abu abu lahabin da ta ji an sauka da tabbai da abin da mutum ba gane ta ce muhammadu zai samu a waka gari shi ko sai na je na kashe shi sai ta ɗauki ƙaton dutse ta je masallaci tana neman annabi ga shi ba a gabanta ba ta ganshi ba sai ta ga abu ba ta kai ina dan ina abokin nan ina abokin nan na kace ga shi nan ba ta ganshi ba saboda an rufe idon ta ba da yi shiru ba ta gani ba an aina to irin wannan ya Abu Jahlin ma haka in dai an ta san neman za harkar da annabi to sai Allah ya tare tare tsakanin da neman kashe shi ya rufe idon mai neman kashe shi har lokacin da Allah ya saukar masa da wallahu ya su maka minan nafi suka kasa gaba daya ba ka je na kuma rayu shiru عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون kuma daidai ne gare su ko kai musu gargadi ko kar kai musu gargadi ba za su imani ba saboda abin da muka gaya maka mun ce maka mun sa hukumi mun ɗaure wuyansu har zuwa haba idonsu yana sama ya rufe kuma mun sa tsari gaban da bayan su ba yadda za su yi su ji gaskiya ko su ga gaskiya ba za su yarda ba hum la yu'minuna ko kai gargari ko kai kai gargari da wa na rena aw an ta mutu kuma wa yi ne sai ne ba za su karba ba نما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم wanda gargaɗinka zai amfane shi shine mutumin da yake mutum ne zalla ba a ɗaure shi da hukumi ba ba a rufe idonsa ba ba a yi masa gini an raba shi da kai ba a wannan ne za ka masa gargaɗi gargaɗinka ya amfane shi muhitta ba zikira wanda ya jila ya ji alƙur'anin nan ya bi shi to shi ne wanda in kai masa wa'azi wa'azin ka zai amfani shi wa khashiyar rahmana bil ghaibi wanda yaji tsoron Allah yaji tsoron azaban Allah bai ga azabar ba bai ga Allah din ba ma duk yayi imani da su to shi ne za ka masa wa'azi wa'azin ka ya amfani shi mun ta wa zikira wa khashiyar rahmana bil ghaibi wannan mutum kam fa bashiru kai masa al-bishir magafiratin da wata irin gawara daga Allah in ji Allah wa ajirin da wani irin lada mai girma karimin mai wata irin daraja shine za ka yi masa gargadi gargadinka ya amfane shi نانا نموي الموتين ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إنا إن جعلنا موني نون الأزمة إنا لا نموي الموت مو إنك إن جعلنا ba nunin jam'i ba ne nunin azamata ne mai girma ‘yan zai magana yakan ce mu mu dinnan mu ne masu raye matattu in ji Allah wa nakum ma qaddamu azarahum idan muka tashe su daga mutuwa mun riga mun rubuta ma qaddamu abin da suka aikata lokacin da suke da rai wa azarahum da abin da suka bari a baya nakum ma qaddamu azarahum kullu shay kowane wa an da mun riga mun kididdige shi ina rubuce ne imani a cikin littafi mubinin bayanan nan shine lahu mahfuz ko da waya rubuta an riga an gama komai Allah ya riga ya yi ya gama ya gama duniya da shanin duniya gaba daya ya gama lahira da shanin lahira gaba daya saura mu da in lokaci ya yi sai ya sa mana mu gani wato kamar yadda ake dauka dauka a faifai in lokacin sawa ya yi sai a sa shi kai mai gani a cikin talabijin sai kai tsammani yanzu ne abin ya faru amma tun tuni an yi ne an ajiye to haka abin yake wanda suka ce wannan aya ta sauka hakan banu salama ne su banu salama sun ga akwai filaye a kusa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka yi shawara suka ce maimakon muna anguwa nesa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga filaye sun samu kusa da masallacin me zai sa ba za mu kaura mu koma kusa da masallaci ba mu ji dadin sallah sai an bai ji labarin da ya kira mu ke na ji labarin kuna so ku kaura ku dawo kusa da masallaci amma ai diyarukum taktubu atharakum diyarukum taktubu atharakum ai gidajen ku na nesan nan suna rubuta muku matakan ku ne takawa da za ku yi tsakanin gidanku da masallaci kowane taku Allah yana rubuta mun shi lada kowane taku Allah yana rubuta mai shi lada to in kun zo kun zo kuka da masallaci kaga wannan ladan ya tsere muku saboda haka ku zauna inda kuke zaman gidajen ku na nesan nan yana rubuta muku ladan dogon tafiya ne zuwa masallaci wannan kenan ina na mu il maute mu muke raye matattu wa nafsu ma gaddamu wa atharu mu rubuta mun riga mun rubuta abin da suka gabatar lokacin da suke da rai wa azaram da abin da suka bari a baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man sanna fil islam sunnatan hasanatan wa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al qiyamah wa la yunqasu min ujuri bi shay man man amila sunnatan sayyatan fil islam fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al qiyamah wa la yunqasu min awzari bi shay sai duk wanda ya sunnanta wata sunna wato aikata wani sabon abu shi yasa aka ce ashe bid'a abu mummuna shine bid'an da ba shi da kyau amma mai kyau in ka fare shi kai ne ka fare shi to ba za a ce masa bid'a ba sai a ce sunnatan hasanatan kamar yadda ya zo wannan hadisi idan mutum ya aikata wani abu shine farkon wanda ya aikata shi mai kyau sai mutane suka kwaikwaya to za a baka ladan ka kai da ka aikata wanda suka kwaikwaya a wurin ka su ma duk lokacin da suka yi za a dinga kamar ladan su amma ga kan ladan ka ko ba za a rage musu ladan su komai a ciki ba haka wanda ya koya mutane sharri to za a rubuta sharrin da ya da ya aikata nasa na kansa waɗanda ya koya musu sharrin to duk lokacin suka sharrin za a rubuta sharrin a tsarin da su shi ne malamin makarantarsu daga nan muke cewa duk wanda ya shiga tijjaniya istighfarin da yake yi da safe dari da yamma dari salatin annabi da yake da safe dari da yamma dari la ilaha illallah da yake da safe dari da yamma dari da wadansu zikirori da yake cikin wazifa da sauran zikirori na dariga idan ya yi za a rubuta masa ladan da na kansa a rubuta wa shehu tijjani ladan kawo a rubuta masa ladan kawowa da koyarwa muallimu khairi mai koyar da alheri Allah yana maskarati har kifaye su ne maskarati a kuma wanda ya koyar da sharrin kafirta musulmi da zagin waliyai duk lokacin da aka kafirta musulmin nan aka zagi waliyan nan aka tada hankali to waɗanda suka yi za a rubuta musu sharrin abin da suka aikata kuma za a rubuta wanda ya koyar ya tafi shi ma za a rubuta musu cikin littafin saboda haka mutane su yi ƙoƙarin koyon alheri da koyar da alheri kar su yi kokarin koyon sharri da koyar da sharri saboda haka in ka mutu ba bayan ka yana nan saboda haka ake so mutum ya gina masallaci ko da ka mutu in an yi sallah cikin masallaci za a ɗeba maka lada ake so mutum ya gina ɗakin baki ko yaushe baki suka sauka gidan za a baka lada ya zo sunnatan hasanatan kenan a ana son a koyi alheri a koyar da alheri amma kada a koyi sharri a koyar da sharri an koyi sharri an koyar da sharri to duk lokacin da aka aikata sharrin nan to za a bai wa mai shi kuma za a ba malamin makarantar da ya koya masa wannan sharri to kullu shi ko wani abu a hace na wa Allah ya ce mun kididdi ko wani abu a kidaye yake a wurin mu yana rubuce kuma a cikin littafin mu ne ma gobe واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون يا رسول الله ka buga wa mutanen makka da mutanen duniya matsalar wani misali na sahabar karyati waɗansu jama'an indakiya jama'an indakiyan nan su ne waɗanda annabi musa da khadir suka sauka a garinsu ba su ba su abinci ba su kwana da yunwa ba su ba su abinci ba su kwana da yunwa shine aka saukar da ƙur'ani yana cewa annabi Musa da Khadir sun sauka ba ba wani zayyifuhuma sun ki su saukar da su su ba su abinci to da Qur'ani yazo ya saukar da wannan aya sai mutanen Indakiya suka tara kuɗi da yawa suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce Qur'ani ya saukar da wani zargi na iyayenmu da kakanninmu cewa sun yi baki sun ki su saukar da su su ba su abinci fa abau an yuzayyifuhuma ga kuɗi mun baka ka taimaka mana ka ƙara mana digo ɗaya akan wancan digo ɗaya kuma ka mai da shi sama fa abau ya zama fa a tau fa a tau an yi da nuna cewa sun da mutanen suka zo mutanen garinmu sun sun musu bakunta sun girmama su maimakon sun wulaƙanta da sun hana musu abinci annabi sallallahu alaihi wasallama ya baya komai sai da bayin Allah baya baya canja wani abu na alqur'ani dakiyar nan to su ne waɗannan wanda za a karanta labarin yanzu wanda yi lahum masalan ashabar qaryati iz ja'a al-mursaluna lokacin da manzannin Allah suka zo musu ga daga wani kauli a lokacin manzannin Annabi Isa suka zo musu a wani kauli don manzannin Annabi Isa in ya tura manzanni manzannin na Allah ne amma ba a kiransu manzon Allah Isa ne manzon Allah amma manzonsa ba za a kira shi manzon Allah ba sai shi manzon Isa amma kuma manzon Allah ya kira yana isar da aikan Allah wanda ya karbo daga annabin Allah ja har mursalu إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون
إذا ارسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون misalin da za ka buga musu na labarin wanda harkariya in ɗakiya mun aiki mutum biyu manzanni fa kazzabuhu ma sai mutanen gari suka karyata wayannan manzannin guda biyu wato manzannin annabi isa da ya aiko kenan fa azzalna muka karfi mutum biyun nan bisalisin da annabi da manzo na uku shine habibun najjar wani mai kiwo da ya ji labarin annan manzanni sun je gari sun yi wa'azi an ƙaryata su an yi karɓar maganar su sai ta zo da a guje ya shigo gari da ya shigo gari ya ce yaya manzannin Allah su zo su muku gargaɗi ba za ku gaskata su ba ba za ku yi ɗaya ku mursalu suka ce da manzannin guda biyu da wannan sai suka bar zama jama'a kenan fa qalu sai suka ce inna mu mursaluna an aiko mu ne ilaykum zuwa gare ku ya mutanen andakiya sarki ya ya sa an kama su ya tsare su habibun najjar ya zo ya ce ya za ku yi haka ya za ku yi haka inna ilaykum mursaluna ku gargada su mana mutane da suka zo daga Allah sai muku gargadi ku kama ku daure su alu ma antum billahi bashar muslim alhamdulillah alhamdulillah Allah ji kanmu da jin iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamu da malamu da saka wa shehu da alheri Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya Allah ya ke mana kasar mu Allah samu zauna lafiya Allah ya dukkan badawoyi a Najeriya Allah ya dukkan badawoyi ga dukkan musulmi a duniya gaba da albarka da kuma Allah ba mu rayuwar duniya da lahira Allah ya kiyamu sharrin duniya da lahira Allah ya taimaki masu taimakon addini Allah ya karya masu neman karya addini Allah ya karya masu neman kauda addini albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya biya bukatun mu ya biya bukatun masu neman addu'a wurin mu albarka ne sallallahu alaihi wasallam ya rahmatu ya rahmatu ya rahmatu rahman rahim اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك الحمد لله